الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 24 ga watan Ramadan shekara ta 1440 Hijiriya wanda ya dace da 29 ga watan biyar shekara ta 2019 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a tafsirin alkurani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu taha muna cikin kisar annabi musa da shi da matsafan zamanin fir'auna wanda yau za mu tashi a aya ta 63 a lokacin da allah yake ba da labari annabi musa ya musu wa'azi ya ce da su ku ji tsoron allah kar ku yi wa allah ƙarya sai allah ya halakar da ku da azabarsa sai suka zo suna jayayya a tsakaninsu suka sirranta zance suna kuskus yaya za a yi to shine sai suka ce mai malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى
sun zo suna tattaunawa wannan a tsakaninsu kenan su da kansu su matsafa ɗin to sai aka samu wato rabuwar kai a tsakaninsu wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza a cikin wasarun na jawaɗin da suka ɓoye tattaunawar wannan ya ce kaza balagu fi ikhfa'i ma yusirruna bihi an Musa wa akhihi suka kai matuƙa wajen ɓoye abinda suke sirrantawa dangane da annabi Musa da dan uwansa kamar yadda Imam Qatada ya rawaito a cikinsu sun rabu ƙungiyoyi a wannan tattaunawar sun samu rabin kai rabuwar kai daga cikinsu akwai wanda yake cewa in kana ma ja'ana bihi musa sihiran fasanaghlibuhu lalle in dai abin da musa ya zo mana da shi sihiri ne to ku da sannu za mu yi galaba a kansa amma idan kuma abin da musa ya zo da shi min indillahi ne daga allah ne to fa sayakunu lahu amrun lalle shi ne zai kasance yana da rinjaye wannan a tsakaninsu suke faɗa in dai mutumin nan matsafi ne to ba wani matsafi da zai zo garin mu ya rinjaye mu idan ku daga wajen Allah yake to gaskiya al'amarin yana hannunsa mu ba mu isa mu faɗa da shi ba wasu kuma a cikinsu ƙungiya ta biyu bayan sun ji abin da bayan sun ji abin da shi Musa ya faɗa alaihi salatu wassalam sai suka ce kai ma hada bi qawli sahir wannan maganar gaskiya ba maganar matsafin mutum bane bayanin da yayi musu dinnan na daukan hankali suka ce gaskiya ba matsafi bane daga cikin su bangare na uku akwai waɗanda suke cewa wa junansu wato suna kaiwa da komowa suna shakka a asu su yadda ne ko ka su yadda ne sai suke cewa kai wannan mutumin ai ya zo ne shi da dan uwansu litaghyiri a ka'idin nas dan ya zo ya caccanja wa mutane aqidar su kuma ya zo ne liktisabil wato mali wal ja dan neman dukiya da matsayi wa sultan sannan wali salbil manafi allati ta'ti lahum ya zo ne dan ya kwace musu amfani da yake zuwa musu su matsafan kenan mana ya zama oga a cikin masu tsafin waɗannan shine ainihin wato tattaunawa da malaman tafsiri suka kawo dangane da maganganun da su matsafan suka yi kalu sai suka ce in hada ne da sahira ne ai waɗannan ba komai ba ne face matsafa ne guda biyu yurida ne an yi min arzikum sun zo suna nufin su fitar da ku daga garinku bi sihiri ma da sihirinsu wato kamar cikin tattaunawa suka ce ai waɗannan matsafa ne zuwa suka yi su ɓace mana mulkin kuma su tafi da hanyar wacce take mai kyau yuridani yani an tariqi sihirihima an yukhrija as-saharata min ardihim masr ta hanyar tsafin nan za su kori manyan matsafa daga masar don su samu dacewa su garin ya zama yana hannunsu wa yuridani an yuzi babu tsarikacikun musla sun so kuma dus tafi da mazhabarku da addininku wanda shi ne fi kowanne shi ne almusla amsalul mazahibi wa afdaluha su kwace muku hanyar ku su kwace muku addininku da ya fi kowanne kuma su tafi bi mulki kuma ladi an tumfi musa da haruna sun zo ne su kwace mulkin da kuke ciki wa bi aishi kuma ladi tan'amuna bihi da daɗin rayuwar da kuke ji sun zo ne su kwace wannan wa yadhhaba bi tariqatikum al-muslim to wannan magana ra'ayi ne suka faɗa iya fahimtansu to sai aka ce me
فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح من استعلى shikenan um, wannan faɗin fa'ul fasiha ake ce da ita to idan dai al'amarin haka yake suke gaya wa junansu lalle in dai Musa da Haruna sun zo ne don su kwace mana mulkin garinmu su yi mana tsafi to fa ajme yau kai da ku ku hada kuma ku kware fa ahkimu sihrakum kenan ku nuna kwarewar ku akan tsafin ku ku himmatu kar ku raba kawo kanku ku hada kai thumma tu saffa ku zo kuna ainihin wato a tare kuma a daidai a larabci akan ce ajma'a fulanun ra'ayahu wa azma'ahu ajma'a azma'a lokacin da mutum ya yi azama ya himmatu wasta'adda li tanfidihi ya shirya don ya zartar da manufarsa to akan ce ajma'a ala kaza summa saffa sannan ku zo jami'an mustafin a jere kuna cikin sahu don al'amarinku ya zo a kan tsari ku fi tasiri a kan zukata ku samu attarabut ku samu attasabut ko asabat wa kad aflaha al-yawma man ista'ala lalle duk wanda ya zama shine madaukaki a yau to ya rabauta yani aflaha wa faza bil matlubi fi yawmin nazali min talab al ulum duk wanda Allah ya taimake shi su a wajen su tsafan sa ya ci to yau ya samu daukaka kuma ya yi galaba ala khasmihi akan abokin gabansa ya zama dan kusa da fir'auna suka ce yau in muka yi rinjaye akan Musa kanat lanal jawaizul uzma muna da manya-manyan kyaututtuka daga daga daga wajen fir'auna amma fa in Musa ya kada mu to khasirna khasaratan laysa hunaka ma huwa ashaddu minha mun yi asarar da ba abin da ya kai ta tsanani to gashi nan an zo mubaraza an zo munazala matsafa ga su sun zo sun fuskanci annabi Musa sai suka gaya masa kamar yadda Qur'ani ya ba mu labari me suka ce قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى
an zo za a fara bugawa sai suka ce ya musa ko dai ka fara jefawa ko kuma mu mu zama mu ne masu farkon jefawa suna gaya masa sun ba shi zaɓi ala sabili a takhiri amma suna nufin tahaddi wato suna mai barazana sun fi ƙarfinsa ka jefa sandarka kafin mu ko kuma ka ƙyale mu mu mu fara jefa namu igiyoyinmu da sandunanmu kafin kai imam al'alusi yake cewa sun ba wa annabi musa zaɓi ne suka gabatar da shi musa a kan kansu izharar littiƙaci bi amrihim don su nuna ma garanti su kam tabbas su za su kada musa shi yasa ma suka ce ma in ya ga dama ya fara in ma suka ga dama su fara kawai suna ganin ba wata matsala ba ne yanzu yanzu za a wuce wurin kawai wasu malaman suka ce a'a sun yi mai ladabi ne duk da haka din suna musun da shi amma sun masa ladabi suka ce to ko za ka fara amma duk da haka ana tunanin za a buge shi za a yi nasara a kansa ma'ana al'amru imma ilka'uka au kaununa awwal man alka ko dai mu jefa ko kai ka jefa sandar ka zaɓa al'ilƙa'u a larabci asalin al'ilƙa a larabci shine tarhu shai jefa abu to ka jefa ko mu jefa to me faru malam قال بل ألقوا na'am فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى shikenan sai Allah ya hakaito mana cewa annabi Musa ya ba su damar ya ce ba komai ku jefa din ku ɗauki opportunity din ku fara na yadda qala bal alqu fa idha hibaluhum sai ga igiyoyinsu wa isiyuhum da ainihin wato sandunansu yukhayyalu ilayhi min sihirihim annaha tas'a sai ya sa mai wato khayal sai yake ganin kamar gashi nan macizai ne ko kuma su din suna ta motsi at-takhyil a larabci shine ibda'u amrin la haqiqata la bayyana abin da yake bai da haƙiƙa kamar wani tsafi tsafi haka a zo da abu na tsafi ta ɗaukar hankali shi sa ake cewa khayal annan musa ya ce da su bayan sun ba shi zaɓi ku ce faɗin fa'iza hibaluhum wannan fa'unin fa'un fasiha ne wa hiya ma'tufa ala kalamin mahdhuf mana wa idza wannan alfuja'iyya kenan ku jefa kudin da farko suka yadda suka bi umarninsa suka fara jefa abin da ke tare da su hibal igiyoyi isai itatuwa da suka jefa kawai sai suka rinka motsi suna wani rawa suna karkaduwa saboda bala'in an musu tsafi kawai sai gashi sun zama macizai suna tafiya a kan cikinsu itatuwa da sanduna da igiyoyi sai suka rikide suka zama macizai imam ibn kasiri ya ce tsafi suka yi sun hada wancan da wancan suka sa abin su na surkullar tsafi kuma tsafi ya yi abin da yake bayyana wannan abin da suka yi na fara jefa sandunansu da igiyoyin nan nasu kuma ga abin da ya bayyana ya ɗanyi tasiri wato ga annabi Musa ya ɗan girgisa annabi Musa shi yasa Allah ce me فأوجس في نفسه خيفة موسى kawai sai annabi Musa ya ɗan ji wato tsoro a ransa sai ya ɓoye tsoron aujasa daga al'ijasu ne al'ijas a larabci ana nufin al'ikhfa'u da al'izmaru da a wato da ɓoye abu da alkhaifatu sai ya ɗan ɓoye alkhauf yani fa'aujasa fi nafsihi fa'akhfa musa fi nafsihi shay'an min alkhaufi ya ɗan ji tsoro a matsayinsa na ɗan adam amma sai ya ɓoye a ransa ya ɗan dake haka ya matse lokacin da ya ga waɗannan igiyoyi da waɗannan sanduna sun zama macizai suna tafiya a kan cikinsu na'am ɗan adam ne shi ko ba ka bari ba yawwa shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wani guri yace kulna la takhaf innaka antal a'la anan din ne ku sai Allah ya ce da shi mu قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى Allah ya ce kulna lahu sai muka gaya masa inda ma aujasa fi nafsihi khifatan min fi'li saharati kenan yayin da ya boye dan tsoro haka a cikin zuciyarsa saboda abin da matsafan nan suka yi masa sai muka ce da shi la takhaf ya Musa mimma fa'alu karka ji tsoron abin da suka aikata ya kai Musa innaka antal a'la alaihim bil ghaflati bil ghalabati waz zafr kai ne madaukaki kai za ka yi rinjaye kada wannan macizai su baka tsoro antal a'la li anna ma'aka al haqq wa ma'ahum al batil kai ne kake da gaskiya su suna da ƙarya Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙarfafa wannan bishara da ya yi wa Musa da wasu mu'akkidat abubuwan ƙarfafa zance akwai inna al-mu'akkida sannan kuma akwai tikrarud damir sannan kuma akwai at-ta'bir bil uluwi al-mufid lil isti'la'i alaihim innaka antal a'la kai din kai ne madaukaki Allah ya bashi confidence me yace masa wa alqi وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر na'am ولا يفلح الساحر حيث أتى sai Allah ya ce da shi to kai ga abin da zaka yi wa alqi ma fi yaminika jefa abin da ke hannunka ku kun san me yake hannunsa sanda talqaf ma sana'u za ta haɗiɗiye abin da su suka aikata wannan ziyada ne fi tashji'ihi wa tasbitihi zaburar da shi da tabbatar da shi akan gaskiya kalmar talqaf ma sana'u din nan akwai kira'o'i kaman haka a kanta akwai talaqqaf ma sana'u walqi ma fi yaminika talaqqaf ma sana'u akwai wata kira'ar walqi ma fi yaminika talaqqafu ma sana'u wancan an ɗaure fa'un ɗin wannan kuma an yi wa fa'un ɗin damma akwai kuma wata kira'ar talqaf kamar yadda aran mai karanta mana talqaf ma sana'u karmal talqaf ɗin daga allaqfu ne allaqfu a larabci ana nufin al'akhdhu lishay'i bi sur'atin wa khiffa daukan abu da sauri kuma a dauki abun bai yi wani nauyi ba nan da nan a tafke shi ana haɗewa akan ce laƙafa fulanun yalƙafuhu laƙfan da laƙfanan ko laƙafanan laƙafanan idza tanawalahu bi sur'atin wa hisqin bil yadi aw al fami yayin da zaka fisgi abu ka dauke shi da sauri to shine talqaf shi yasa aka samu waɗannan kira'o'i guda uku kira'a sab'iyya talqaf talaqqaf da talaqafu ma sana'u abinda suka aikata abin da ake nufi da abin da ke damansa shine sandansa kamar yadda can yace fa alqa musa asahu fa idha hiya talqafu ma yafikun a wata sura ko ma fi yaminika kai wannan ala sabili tahwili min sha'niha ko auli tadhkirihi bima shahadahu minha ba'da an qala Allah ta'ala lahu qabla dhalika wa ma tilka bi yaminika ya musa kar ku manta ɗazu muke karantawa jiya ana cewa ma tilka bi yaminika ya Musa qala alqiha ya Musa anan kuma فألقاها فإذا هي حية تسعى duka akan wannan sanda abinda ake nufi wa alqiya Musa ma fi yaminika tabtali kullama sana'ahu saharatu jefa abin da ke hannun damanka wannan abin da ka jefa din zai haɗiye duk abin da matsafan nan suka yi min tamwihin wa tazwirin wa takhyil mutane sai suka ɗauka macizai ne waɗannan abinda waɗannan matsafa na fir'auna suka zo da shi to sai kuma Allah ya kawo wata macijiyar guda ta annabi Musa ba dai wancan tsafi bane to bari a kawo macijin da zai cinye matsafin gaba ki daya Allahu akbar Imam Ibn Kasir ya kawo yace sai gashi Allah ya bawa annabi Musa maciji ƙato hayya azima mai idanuwa mai miƙewa mai dogon wuya mai faɗi macijin annan musa ga kuma ƙatan kai kuma yana da haƙwari manyan haƙwari kawai sai yake bin waɗannan kayan tsafi na mutanen annabi mutanen fir'auna yana ta haɗewa yana ta haɗewa yana ta haɗewa babu abin da ya bari face sai da ya haɗe shi gaba ɗaya su matsafa sun yi tagumi suna kallon ikon Allah mutanen gari da aka aiko aka gayyato su yau zinati sun sa ido suna ganin wani abin da ba su taba gani ba a rayuwarsu faqamatil mu'jiza sai mu'jiza annabi Musa ta tsaya wattadaha al-burhan hujja ta bayyana wa batala ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna aikatawa su matsafan sai ya lalace innama sana'u kaidu sahir daman sun aikata ne kaidi ne na sahiri na matsafi wannan ta'allil ne li qauli talqaf ma sana'u din wannan ma din mausula ce kuma ismu inna ce sai kaidi din shine khabaruha a'id din mahzuf ne takadirin zancen shine wa alqiya musa asaka talqaf ma sana'u فإن الذي صنعوه إنما هو كيد من جنس كيد السهرة وصنعهم وتمويههم هكذا zancen yake jefa abin da ke hannunka ita ce sandar sandar za ta haɗiɗiye abin da suka yi na tsafin saboda abin da innama innal ladhi sana'uhu innama huwa kaidun min jinsi kaidi sahara kaidi ne abin da suka yi kaidi ne daga jinsi na kaidin matsafa karka damu shine inna ma sana'u kaidu sahir da yin abin da za su batar da mutane kuma wala yuflihu sahiru haisu ata duk inda matsafi yake baya rabauta yani la yafuzu hadha jinsu minan nas matsafi dai baya rabauta haisu ata yani haisu kana duk inda ya kasance wannan haisu din zai zama zarfu makani amma uridu bihi ta'amim ظرف مكان أريد به التعميم يعني أن الساحر لا يفل لا يفلح ولا يفوز أينما كان كنا matsafi fa ba zai taɓa rabauta ba a duk inda yake ina matsafa ina masu hada-hada da kulle-kulle tsafi malam mutane sun mai da tsafi malam halal da yawa mutane suna neman abubuwa na duniya wallahi ba su yadda ba sai sun yi tsafi to Allah ya ce لا يفوز ولا يفلح الساحر أينما كان وحيث ما كان وأن اتجه أين حيث أن دقع لأنه يصنع للناس التخيل والتمويه والتزوير والتزييف للحقائق canjawa yake fojari ne kawai ƙarya yake ko wannan ne kawai tsafi ana yi ne don a rudar da mutane a kidimar da su so wannan tsoratarwa ne ga duk wani wanda yake harkar tsafi ya sani babu shi ba rabauta babu shi ba nasara amma abun bakin ciki yau shine da yawa cikin wannan al'umma ba su yadda su samu wani abu na duniya ba sai sun yi tsafi sai sun yi alaka da matsafa mace yau in za a yi aurenta za a kai ta gidan miji sai an je an kai ta boka ya tsafi ta musulmi a je a tofe ta a tsafe ta wata ma wallahi bari ake ta kwana ɗaya biyu a gidan boka sai abin da ya yi da ita ya dafe ta ya mata duk abin da zai mata wai dan ta je gidan miji ta mallaki miji yasa duk wanda ya auri 'yar gargajiya wanda ba ta da addini iyayenta ba masu aƙida ba zai sha wahala kana zaune a gidanka da dogon gemunka da addininka bokaye su suke sarrafa gidanka haka ne mana da yawa akwai waɗanda suna tutiyar addini da aƙida da tauhidi a gidajensu a kan kansu amma wallahi bokaye ne suke sarrafa gidajensu kuma wallahi harkar bokaye da tsafi ɗin ina gaya muku ko da yawa mata an tafi da su ba su yadda su rayu babu wannan harkar ba babu matar talaka ba matar mai kuɗi ba matar ɗan siyasa ba matar mai sarauta duk da ka gan nan sai wanda Allah ya kubutar kuram ai mace in kana so ka gane sirrinta to ka ce za ka ba ta taimako ai in dai ka ce za ka ba ta taimako akan abin da ya shafi harkar gida to za ka ga da'a ba fa tsohuwa ba yarinya fa duka fa yawwa al'amura sun yi nisa wallahi ana nan ana ta zuba wa mutane barbaɗe a cikin abinci a gidansu wani wani ya zo zai ci abinci bai sani ba ko sha'afa ta yi ko manta ce bata barbada masa ba sai da ta ɗebo tana barbadawa Allah ya nuna mai akan idansa ya ga duk abincinsa ana barbade shi ya ce to wani a cikin ruwa ake zuba masa tsafi fa in kai wasa matakka sai ta tsafi ka abinda suke so idan sun faɗa kar a ɗaga ƙafa kawai in ta ce kaza za ka yi kawai kaza za ka yi ya zama 'ya'yanka suna zuwa wajenta neman alfarma don ita ce kaɗai in ta yi maka magana za ka bi shi ne wanda malamai suke ce da shi sihirul mahabba ga yadda ake yinsa shi sihirul mahabba ko dai abu ne da ba ka sansa dole a juya kaka dawo kana sansa amma wa ƙaryan akis yana iya juyawa wani abin da kake sonsa sai a juya ka a mai da kai ba ka sonsa an ga hankalinka baya kan manyan 'ya'yanka sai a je a yi maka sihirul mahabba a dawo da kai dole ka dawo kansu an ga hankalinka baya kan uwar gidanka sai a maka sihirul mahabba a je gurin boka ya maka tsafi a juya ka ta yadda dole za ka dawo kana son matan nan dolenka kuma soyayya fa da ta wuce hankali soyayya ta wuce hankali soyayya da za a rinka daka ma tsawa kana ba da haƙuri ga ba da kuɗin cefane ga tsawa ɗan bala'i dole ka karɓa kuma kai to yana faruwa ko kuma an ga hankalinka ya karkata akan 'ya'yanka ka haɗa kai da 'ya'yanka to sai a yi maka sihiri don a raba ka da wannan 'ya'yan sai ka wayi gari ba ka son 'ya'yanka ba ka shawara da 'ya'yanka ana iya maka sihirul mahabba in babban mutum ne kai wani yaro a cikin yaranka ya sa a yi maka aiki ka zo a duniya ba wanda kake jin magana sai wannan yaron kuma duk wanda zai nemi wani alfarma dole sai ya nemi wannan yaron kaga shi ya gina kasuwarsa ka in takaice maka zance akar makalla matarka da 'ya'yanka in za su nemi kai musu wani abu wallahi sun kama kafa da yaronka ko na kasuwa ko a siyasa ko kuma a zamantakewa yau da gobe shi za su je su yi wa karamar murya matarka ta yi wa yaronka karamar murya don shi zai ma magana in yi dole ka yi to ya gama da kai wani lokacin kanin matarka za a haɗa ka da shi ya zama shi ne komai siyari ɗin al'amuranka yake hannunsa amma fa kanin matarka ne yayanka bai isa ba kaninka bai isa ba babanka bai isa ba kawunka babbanka bai isa ba abokinka bai isa ba sai kanin matarka an maka sihirul mahabba wani lokacin aboki ne ƙwararren aboki makiri da yake so ya ci moriyarka shi yake zuwa ya sa a maka sihirul mahabba ka wayi gari a duk duniya ba wanda kake jin magana in ba wannan abokin naka ba sai ka ji ana cewa a'a ai in dai matsala alaji ne ku je ku samu wani kawai shi ne zai iya juya shi ta inda yake in ya ce masa kaza bai zai tsallaka ba kuma hakan za a yi ‘ya'yanka suna buƙatar kuɗin makaranta sai su je wajen abokinka shi zai ma magana in ya ga dama ya ma in ya ga dama ya ƙi iyalinka suna neman wata alfarma za a musu wani abu na kuɗi ba ka iya magana da su ba sai su sama magana ba sai dai su je su samu abokinka wannan dai yana faruwa tsafi akar makalla ana fayin tsafi matsafa fa suna tsafi kuma suna samun kuɗi yanzu masu mulkin nan da kake ganin su galiban ɗinsu sai wanda Allah ya kubutar ƙalla ne ka samu wanda baya alaka da matsafi wasu tsafin nasu ma ya ci gaba har ƙasar waje suke zuwa wallahi akwai masu tafiya Nijar akwai masu tafiya Kamaru akwai masu tsallakawa Indiya daman Indiya sun ƙware akwai muggan matsafa a Indiya ƙalla za ka ga wani mai mulki face yana da bukansa a Indiya tun muna yara ma mun sani a fim ai ana nunawa tsafe-tsafensu to wannan din ba ƙarya ba ne wani abin da suke a fim din haka ne a ƙasar haka take a cike da harkar tsafi to haccan ake zuwa wani kuma zuwa zai a garinsu a ƙasar su je samu wani ba ƙauye malam gobe da nisa a wani daji wani bokan billahi azimu nake gaya ma sai an yi tafiyar kafa kafin a ƙarasa inda yake matsiyaci yana neman kuɗi ya ji ya shiga daji don tsabar da sau in za a je sai an yi fakin ɗin motoci an tafi da gaba a je a same shi don biyan bukata kai bari in gaya muku saboda goyon bayan tsafi yanzu masu mulkin mu akwai wanda mai tsafin ɗungurungum ɗinsa ake ɗauko shi a rabo shi da garinsa a kama masa hotel iya tsawon shekara hudu na mulkin nan billahi azimu ana biya masa hotel a zaune da shi ba shi da aiki sai tsafi wa mai mulki kawai akwai abubuwa fa a ƙasa da yawa in gaya muku gaskiya wasu ba su yadda Allah ne yake yi ba kuma ba su yadda Allah ne bin hanawa ba kuma akwai shaidanu da suke bin masu mulki suna nuna musu cewa ba zai taɓa yiwa ku yi mulki ba face sai kun samu waɗannan mutane wanda su ne za su tokare su ne za su tokara muku wani babban mutum yake wani labari a ƙasar nan babban mutum ya ce cikin masu neman shugabancin ƙasar nan wani ya je yana neman wani kafiri ya zama masa difiti kafiri ne ya ce ya zama masa difiti sai shi kafirin sai ya ce masa to zai shawara sai ce a kai shawara ma za ka yi ce ka zama difiti president ka ce za ka yi shawara ya ce a to ai mu kirista ne mu an koya mana ba a wani abin da ba mu yi a coci an gaya mana duk abin da za mu yi mai shawara sai ya ce masa shi ba musulmi ne sai ya ce masa to ai shi ya je gurin malaminsa ya gaya masa wannan abin alheri ne kuma ma za su ci kare dai ya sanya ya zo a tafi harkar nan da shi sai ce to ya ce yanzu haka wani ya gaya maka zaka ci ya ce kwarai kuwa ya ce kuma ka yadda ya ce a sosai ma da bai yadda ba zai zo yana kashe kudinsa zai yi ya ce to ka daidai sai na shawara ya tafi sai ya aika masa ya ce ba zai ba wannan fa mutum fa kirista ne ba musulmi ba ne ya ce ba zai ba sai yake gaya mutanensa ake cewa yanzu ni yaya za a yi na zo na yi difici wa wani mutumin da ba shi da 'yancin tunani kamar ya shi ɗin bai yadda ya yi tunani a karan kansa ya duba abin da ya kamata ba sai ya je wajen wani ya ce masa abin zai yi ko bai zai ba ya ce yanzu wannan ya kamata ya zama shugaban ƙasa mutumin da a karan kansa ba yi da yancin tunani ya ga abin da ya kamata sai ya je wajen wani ya ce mai zai yi ko bai zai ba ya ce to in ya tabbata zai yi ɗin kenan wannan ya nuna mulkin gabaki ɗaya bokaye ne za su rinka juya gwamnatin gaba ɗaya ba shi zai juya gwamnatin ba ko ya ci wannan bokayen su ne za su rinka cewa ka yi kaza kar ka yi kaza idan ka yi kaza kaza zai same ka in ba ka yi kaza ba kaza ba zai same ka ba shi yasa za ga wasu yanda kaga kwakwale na jaki aka sa musu akan kansu in sun fara shugabancin nan ga abin da yake na daidai amma wallahi ba za su taɓa yin sa ba saboda mai akwai wata fida a gefe da take fida ɗinsu ita ce za ta ce su yi ko kasi suna da wasu iyayen gijinsu wanda sai sun yadda a yi wannan abin da a yi idan ba su yadda ba bara a yi ba ya ce to ba zai yi ba yanzu a nan ka gani misali kirista ne wannan amma ya fi musulmin tunani su tsafin nan da kuke gani fir'auna yana tuciya da shi ai fir'auna mai mulki ne wannan qur'ani yana ba mu ne a babi na misali masu mulki nan muna da su a can da nan duka kuma waɗanda suka san meye ake yi a mulkin su sun san abin da nake faɗa wallahi wani makusanci na ne sanata ne yake nema ya ce malam kaga wannan harkar tamu ku ta wa'azi fa malam kar ku daina wa'azi ce ya ce wallahi malam kana ganin mu nan da masu addinin da marasa addini mun shiga harkar nan fa sai fa abin da Allah ya ce malam ba inda ba a zuwa duk inda ka sani babu wani wurin kazanta da ba a zuwa mutum bai isa ba ko baka je ba sai an dauke ka an kai ka kuma ba irin matsafan da ba za ka gani ba ka haɗu da na Allah ka haɗu da na banza ka haɗu da shaidanu ka haɗu da wani ma ifiriti ne ya ma fi shaidan kuma shi ma dai ana neman wace gudunmawa zai ba ya ce abin ba kyau ya ce ba abin da ba a zuwa mana shi komai ya ta bani labarin abubuwa ya ce malam malaman bid'a da bokaye malam suna cin kudin al'umma a ƙasar nan malam ya ce in na ga abin da ake da miliyoyin kudin da ake kashe musu sai in tausaya wa malaman sunna malaman Allah su kullun Allah ne a bakinsu Allah annabi suna cikin talauci suna cikin bukata amma ga waɗancan sun riƙe suna na malinta sun kama aljanu sun kama ruhanai sun riƙe shaidanu suna sarrafa kuɗi kuma ana ba su kuɗi na fitar hankali kuma su yi wa mutum ƙarya su karɓi kuɗinsa kuma abin ya zo ya bayyana ƙarya ne kuma ba za a iya karyata su ba gobe kuma sai an koma wajensu su ta faɗa su ce abu kaza zai faru kuma abin ya zo bai faru ba kuma a je a dada kai musu kuɗi kuma sai eh ai kaza kaza kaza ne sauransu wallahi nake gaya muku abun ciwon ya isa to shi yasa akwai buƙatar mutane su san Allah da masu mulkin su da talakawansu ko masu masu mulki su ji tsoron Allah su rinka gudanar da mulkin su a bisa tsoron Allah ka ɗauki kujerar mulkin ka gaba ɗaya ka danka wa Allah abinda Allah ya ce ka yi ka yi abinda ya hana ka ka hannu sai ka fi samun yanci amma in ba haka ba za ka wayi gari kana bautar wani Allah ka zo ka gama yan shekarun da za ka yi na mulkin kai baka ji daɗin mulkin ba waɗanda kake mulka ba su ji daɗi ba kana tsine musu suna tsine maka daga baya ka sauka ka zama ba ka da amfani in ka je ɗaurin aure ma a rinka jifanka kuma ka mulke su ɗan sanda da kana da soja da kana da kaza yanzu dai ai ya ishi mutane aya yau a najeriya nan yau ba za a yi bacci ba akwai wanda ba za su yi bacci ba yau yau wanda ake masa jiniya ana wayo wayo wayo wayo ana bin sa kaza haka take wayo wayo wayo ma'ana a ba da guri ko a shiga wayo Allah an shiga uku yau ya sauka yau sun sauka mutum yana ji yana gani yana da bodyguard masu gare shi da bindiga yau gwamnati ta janye mutum yana kan gwamna a janye dan sandan da yake bayansa kuma dan sandan ko kara babu ya ci shekara hudu fa yana ci amma yau za a ɗauke shi a mai da shi wani ko shugaban ƙasa ne in ya faɗi haka yau ɗinnan za a zo a rantsar da wanda ya ci ya fita daga shi sai 'yar motar sai tafi gidansa duniya kenan yau za a fita daga gidan gwamnati yau za a koma gida da aka mallaka ba na gwamnati ba yau daga yau mutum ya daina zuwa ya turanci ya ce za mu karya ku za mu yi maganinku za mu muku kaza duk an daina yi duk yadda mutum yake da nuna isa da kambama da waye an sauka kana kallo kana son mulkin suna son mulkin nan kamar za su mutu amma dole sauka shi ma wanda ya karba ya hau din ba shi shekara hudu shi ma in ta kife masa yana ji yana gani zai sauka ya danka ya bayar to kai ko bata kife masa ba ba shekara takwas ba ne shekara takwas ɗin za ta zo ƙarshe dole ya ɗauka ya damƙa ya bayar ko da daɗi ko ba daɗi ko ya tara ko bai tara ba ko ya kimtsa ko bai kimtsa ba haka za a tattara kuma a koma gidan gona a yi ƙwarai da gaske mutum ya rinka zuwa yana zama a gidan gona ka rasa inda ma za ka je yanzu ka zama tsohon kaza in ma ba wannan akwai mutuwa kana cikin ganiyar mulkin za ka faɗi ka mutu ranar da ka mutu washe gari za su fara tunanin naɗa wani wallahi dama akwai ma masu jira ko ka mutu ko a cire ka su dai kawai ka bar gurin kawai wani shi ma ya hau ya cire bansa hadhihi duniya me yasa mutum bai zai gudanar da sha'aninsa akan Allah ba so ya kamata mu ji tsoron Allah to sai ya ce me
فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى ai suna ganin macijiyar annabi Musa ta har haɗiye nasu ai gaba ɗaya sai suka faɗi suna mus- masu sujada Allahu akbar wannan yana nuna wato quwwatul burhanin ladhi ayanu ƙarfin hujja da suka gani da idansu wato wannan ɗin ya sa su har sai da suka faɗi suka kafa goshinsu a ƙasa suna yin sujjada wato bilkuwa li izamil mu'jiza allati ayanuha saboda karfin mu'jiza da suka gani ta annabi Musa Allah ya ce da su sahara fa ulqiya saharatu sai ga matsafa sun yi sujada to amma kuma abu mamaki ya ce da su sahara hala sujudihim lokacin suna sujada kuma an ce da su me an ce da su matsafa kuma sun yi imani da annabi Musa to me yasa haka wannan nazaran ne ila halihimul madi an lura da halinsu na baya ne amma ba wai har yanzu din a matsayin matsafa ne suke kuma ba su yi imani ba haka al'amura suke gudana mutum ɗan adam yanzu yanzu sai ya canja annufusul bashariya annuf haq annun naqiyya عندما يتبين لها الحق ran ɗan adam mai tsarki yayin da gaskiya ta bayyana gare shi la talbasu an tafiya ilai nan da nan duk wanda yake da rai na kwarai mai kirki da ya ga gaskiya bi yake kai ma ka zama haka duk inda kake da ra'ayin riƙau akan wata aƙida ko akan wani ra'ayi ko kana bin wasu mutane ko kana bin wani tsari sai gaskiya ta zo ta bayyana a gare ka to kurin take ka ce ka sallama ka haƙura wannan shine mutuntaka shine cikar ɗan adantaka shine kuma kamala amma taurin kai mutum ya ƙeƙashe ƙyamas a'a mu tun ba yau ba muna kan wannan kuma mu haka aka gaya mana ko da ka ga gaskiya kai yanzu taurin kanka ya kai na matsafa ne matsafan ma na mutanen a fir'auna gafa fir'auna a kujerar mulkin fa yana kallon fa yana gani amma da gaskiya ta bayyana gare su take suka watsar da fir'aunan suka watsar da tsafin suka watsar da ƙaryan sujjadan suna masu sujada suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mu mun yi imani da ubangijin haruna da musa kawai duk ma abin da zai faru kawai zai faru idan ka fahimce ni kai bawan Allah to ka zama mai ra'ayi mai yanci kar ka yadda a dora ka akan wata manufar da raba ka da wannan manufar za a sha wahala ko da gaskiya ta bayyana gare ka wannan ra'ayi ku ko da iyayenka suke kai ko famulinku a gidanku ake kai ko a jam'iyyarku ake kai ko a ƙungiyarku ake kai ko a siyasarku ake kai kar a ɗora ka akan wani busasshen ra'ayin da za a hana ka sauka a kai ko da gaskiya ta bayyana ka zama very flexible kana da saukin sha'ani yanzu ne za in dai gaskiya ta zo ta milu idai amma mai taurin kai to ya zama shaidan kenan ya zama marid baya juyuwa ina gaya muku wannan magana a cikin komai yanzu a cikin ku za ga akwai mai ra'ayin riƙau ai wane ɗan ra'ayin riƙau ne ai shi in dai ba kaza ba babu kaza ko yana gaba da wani ba a isa a canja masa ba ko kuma an ɗora shi akan wata manufa ko ma waye zai zo ya bayani wannan shi ba zai wannan ba an yi faɗa an zo an shirya wasu sun ce a mu muna nan a da an fa shirya ba a mu ba za mu shirya ba muna nan a da kaga wannan ya zama marid mai tattauran ra'ayi kenan mai wahalar sarrafuwa to kaga dai waɗannan matsafa imam al-kharakhi al-karakhi yake cewa kharru sajidina lillah li'annahum kanu fi a'la tabaqati as-sihr sun fadi suna masu jira ga Allah saboda sun kasance su ne a matakala na ƙarshe akan sihiri yayin da suka ga abin da Musa ya aikata kharijan an wato sina'atihim abin da Musa ya ya saba wa sana'arsu arafu annahu laysa min as-sihr al-battata daga nan suka gane cewa kai lalle annabi Musa ba matsafi bane wannan mutumin da yadda aka yi Allah ne ya turo shi imam az-zamakshari yake cewa a ma ajaba amrahu wannan mutane akwai abun mamaki yace kad alqaw hibalahum wa isiyuhum lil kufri wal jahud sun dauki igiyoyin su da sandunan su sun jefa suna goyon kafirci da ƙaryata Allah a'a yanzu yanzu nan kuma alqawru usahum ba'da sa'atin lishukri was sujud sai gashi sun jefa goshinsu da kansu a ƙasa bayan ɗan lokaci gajere don su yi wa Allah godiya da kuma su jira gare shi fama a azamul farku bainal ilka aini ya ce tab wannan ku wani irin girma wani irin bambanci ne tsakanin jefa wannan guda biyu jefawar farko sandunansu da abubuwansu na tsafi da niyyar kafirci jefawa na biyu kan suke jefawa da imani da Allah da yadda da shi suna sujada gare shi sannan sai Allah tabaraka ta'ala ba mu labari wai bayan sun yi sujada nan wai me faru ne wai قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى
fir'auna sai ya juya ransa a ɓace a firgice a gigice a ruɗe amantum lahu qabla an adana lakum yanzu imani kuka yi da shi a yanzu fa da ya zo sai ya kasa ma faɗan sunan musa saboda baƙin ciki me kwayin ce amantum li musa qabla an adana lakum wato ya kira sunan musa ma a harshen sama abu ya gagara yanzu imani kuka yi da shi hal amantum li Musa kenan wa saddaqtumu fi da'watihi wa anqadtum lahu kun mi kauya kun gaskata shi kafin ni in ba ku izini qabla an utiyakum al izna bidhalika yana haddada su yana tsoratar da su yana threatening din su innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra to shine babban ku wanda ya koya muku tsafin tsafi ya ci tsafi kenan ashe mai gidanku ne a tsafi ashe tsafin ne yayi ya cinye ku kuma shi ya koya muku tsafin tunda mai gidanku ne dole ya galaba akan ku ya ƙi yadda cewa ƙarfin Allah da ƙudurar Allah da isar Allah ta sa Musa ya nasara a kansa bai yadda ba wannan shine taurin kai Musan da kuka yi mai da'a shine kabirukum shine shaykhukum alladhi allamakum fununa sihiri ya koya muku fanni fanni na sihiri yanzu kun yi da'a gare shi kenan yanzu kun yi imani ne da shi li'annakum min atba'ihi ashe daman mabiyansa ne malam ka duba jiya fa ya yadda da su jiya din nan ya yadda da su matsafansa ne shi fir'auna amma yau tunda sun yi imani da gaskiya ya juya ba ya juya magana ya ce ai daman ma suna tare da annabi Musa wannan yake nuna cewa shi dan adam da kake ganin sa galiban yana tare da kai ne idan akwai wata maslaha da amfani da zai samu a wajenka da zarar ya ga ba mamora ba amfani a wajenka din to yanzu yanzu zai juya ya faɗi maganar da jiya fa ba haka yake faɗa a kanka ba amma yau zai faɗi wata magana ta daban na yi magana ce a ƙwarai kuwa jiya ne yake haka amma yanzu kaza ne kenan wannan yana nuna ka bi a hankali da mutane tsabar maslaha biyan bukata zai sa wani yana tare da kai ya gama maka duk bambadancin da zai maka ba abin da bamu gani ba a ƙasar nan wani yana tare da wani ya yi bambadanci ya yabe shi ya ce kaza ya ce kaza yanzu da ta zo ta bare ta juye musu aka yi juyin waina aka kwashe ta kasan an juya waina ta kifu in aka kwashe ta aka zuba ta a kasko ko a kwando to kowa kuma tana kallon inda ta gaya mata to yanzu kuma sai ya faɗi wata magana a kanka ka fahimci ɗan adam akan haka ne zai iya juya maka fi ayi lahza in every second ɗan adam yana iya canjawa zai iya canja maka ra'ayi matarka ɗari bisa ɗari kuna soyayya kamar za ku toye gaba ɗaya dan wani abu kiris za ka yi mata na kuskure wallahi in ta tashi ta rinka yanka maka bakar magana kai ka ce aure bai taɓa shiga tsakaninku ba masoyinka ne iya soyayya wani dalili ya ginda ya shiga tsakaninku in ya rinka zuwa yana faskara ka yana saranka kai ka ce bai taɓa ƙaunarka ba a duniya kai ka ce baka da maƙi a duniya irinsa alhali shekaran jiya yana cikin masoyanka ka fahimci wannan a rayuwa za ka huta kwarai da gaske hawan jini ba zai kama ka ba saboda damuwa akan mu'amala da mutane ga fir'auna nan take ya juya ya canja ya ce wannan musan ashe daman ko mabiyansa ne shi ya koya muku tsafi kun san me yasa ya faɗi wannan magana dan ya juyar da hankalin masu kallo wannan yawmuz zina da aka taru jama'ar gari sun haɗu ce to ashe wayo aka yi wa fir'auna ashe su damun matsafan bakinsu ɗaya da musa ɗin saboda in an zo azaba wa musa da matsafan duk aita musu mutanen gari su ɗaurace musu shine kawai shine manufar tasa kar su yi imani da gaskiya kada su bi abin da musa ya zo da shi to sai kuma ya fara cewa yana tiretinin zai yi barna fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wallahi sai na yayyanke hannayenku da kafafuwanku malam ga sunan ba su ta su gudu ba ga sunan a gaban shi ga musa din yana nan ga haruna ga kuma matsafan suna nan yace wallahi sai na gutsutsire hannayenku da kuma kafafuwanku a daban min khilaf hannun dama kafar hagu kaga wannan yana nuna cewa mai mulki idan ka saba masa in ba mai tsoron Allah bane zai iya hallaka ka in bai hallaka ka ba zai iya jefa ka cikin bala'i sau nawa ne malam ana so a kashe ka sai a tura ka a ce ka je wani asamin wani wuri haka suke yi ko ba haka bane idan ana so a halakar da kai sai a tura ka aiki wani wuri ashe a wannan wurin an shirya makasarka a hanya sai a shirya kawai sai a je a ce ai wasu barayi sun je sun harbe ka kawai ba barayi bane shiryawa aka yi za su shiga bultu ne kawai da daddare su fito su bude wuta kawai a ce an fashe sun kashe shi a'a ba mamaki wani odilinsa ne ma ofis ɗinsa haka suke yi suna da hanya dubu malam a ƙasar nan da sauran ƙasashe an yi bombin ɗin jirgi da wasu mutane a ciki ba don komai don ana so a kashe wani mutum guda ɗaya kawai an yadda a yi asarar sauran mutanen da suke cikin jirgin inda wani zai mutu a ƙasashe ana yi ana nuna mana muna gani kuma a aikace ana yi a wasu wurare mutum ne guda ɗaya ake so a halakar da shi sai ya shiga jirgin an yadda a halakar da pilot din a halakar da kowa don wannan din ya mutu saboda watakila akwai hanyoyin da za a bi a halakar da shi cikin sauƙi ba zai yi ba saboda shi ma ba dama ne abubuwa suna nan da yawa shi yasa suna da wayo su ma in aka ce mutum ya je kaza din to sai kaga ba zai je kaza lokacin da aka ce ya je ba sai dan canja saboda ya san makircin ma'aikata ba abin da ba za a iya yi ba soja fa zai zo ana so a kashe wani fa suna tare suna filin daga ana yi sai wani ya zo bayan ka kamar yana ba ku kwama ne da an shiga ribibi fafafafafafafafa kawai dora maka dalma sai kawai abin ya shiga ribibi kawai kamar abokanan gaba ne suka kashe ka amma dan uwanka ne kashe ka sau nawa ake yi bila adadin gashi nan so duk wanda yake da wata dama a hannunsa in dai dan adam ne to babu abin da ba zai yi ba lokaci ne kuma na rayuwa wanda kwanansa ya ƙare wallahi tallahi malam zai iya tafiya fi ayi lahza a kowane yanayi kuma kai dan adam da kake gani baka da wata kariya in ba Allah ba wallahi shugaban kasa ma bai tsira ba me ba a yi ba a kasan nan muna gani nawa ne aka yi ta kashewa mutum shugaban kasa ne a yi hanyar da za a kashe shi a halakar da shi ko ta hanyar abinci ko ta hanyar wurin zama ko ta hanyar kaza ko ta hanyar kaza abubuwa ga sunan da yawa to sai na tsitsinke ku na gutsutsure ku gaba daya wala usallibannakum fi juzu'in nakhli yace kuma wallahi sai na tsire ku akan ainihin ku tutturai na dabino ya dora su ya tsire su ya kafe su juzu'in nakhli wala ta'lamunna kuma wallahi da sannu za ku sani wallahi la ta'lamunna ya ku waɗannan matsafa ayyuna ashaddu ta'ziban lakum waye ne yafi tsananin azaba a gare ku wa abqa fi inzalil halaki bikum yafi kuma jefa ku cikin halaka ana an Musa wa rabbuhu ni ne fir'auna na fi tsananin yi muku azaba da halakar da ku ko ku Musa da ubangijin nasa za ku gane yau za ku gane ubangijin Musa ne daidai da Musa ko ku Fir'auna ne daidai kuma zan yi muku azaban ubangijin Musa din ya kwace ku kamar wannan yana tahdidi ne yana nuna cewa ba wanda ya fi shi azaba ko Allah bai fi shi ba Allah da kuka yi imanin bai isa ya kai shi azaba ba ya billah subhanallah wannan tahdidi kenan a wata ayar Allah ya ce qala fir'auna amantum bihi qabla an adana lakum inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati litukhrijū minhā ahlaha yace fa sawfa ta'lamūna makirci ne kuka kulla wai da Musa da waɗannan matsafan wai sun zama ɗaya wai kungiyar su ɗaya wai sun hada baki ne sun yi makirci amma yace wallahi da sannu za ku sani la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in haka yazo a cikin surah al-a'raf rantsuwa yayi tayi yace sai yayi to gobe za mu je me suka ce masa insha Allah amsar da za su ba shi Allahumma aiz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da' ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin